السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب اجتناب الرأي والقياس babin da ya zo ya bayyana mana cewa a nesaci ra'ayi da kiyasi abinda ake bukata nassi daga kitabin lahi a sunatun rasulihi sallallahu alaihi wasallama ma annahu yajuzu alqiyas walakin an-nass yaqulu ijtinabu ar-ra'yi wal-qiyas lam yaqul lak tahrim al-qiyas ijtanib ar-ra'yi wal-qiyas قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحول السند قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sanadin shi mai tsawo daga manya-manyan malamai zuwa abdullahi dan amri dan as ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas tabbas lallai dahir babu ko shakka Allah baya kwace ilimi baya karban ilimi ya zare shi da zuka daga zukatan mutane to yaya yake yi walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama Allah madaukakin sarki na kwace ilimi ne a cikin mutane karbi ya yake karba waɗanda suke da malaman sai a cire ilimin a zukatansu bil'amur bin ba'ura shi kadai aka samu da wannan watlu alaihim naba allazi atayna wa atina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa qala min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha shi ma shi kai kansa saboda son duniya babban malami ne sai aka samu matan bani isra'ila ko kuɗi ko karuwa ko menene suka ce yanzu a hadu a yi ma'annan musa a daji a yi sai ya bi ra'ayinsu sai Allah ya kaskantar da shi shi ne Allah ya kawo tarihi sansa cikin alkur'ani watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya bashi fansalaka minha har yanzu wannan nasi na nake nan cirewa aka ko shefi ta cikin ilimin fansalaka minha ma mana in salaka minha kharaja minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha eh bul'ami dan ba'ura ke shi ne shi usman dan gudu ya ce da a ce ilimi na da amfani ba da aiki ba da bul'ami dan ba'ura bai zama yadda ya zama ba wa kana koyar ya hadur fi majalis sab'una alf talib dalibai dubu saba'in suke halartar majalisin sa amma da yake ba aiki ba ga halin da ya kasance eh walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama'i Allah na kwatar ilimi ne yana karban ilimi ne sai ya karbi manyan malamai in wannan malamin ya mutu wanda zai zo ya gaje shi ba shi da ilimi kuma ya hau kujeran ko ya nadra wani fa idza lam yubqi aliman in Allah ya zama bai Allah bai bar wani malami ko dai ba ya karbe manyan malaman duka ittakhadha an-nasu usan juhala sai mutane su ɗauki shugabanni malamai jahilai su ne malaman sun gado gada suka yi ba cancanta suka yi ba fasu ilu sai a tambaye su tun da sun hau kujerar sun na da rawa ne sai a tambaye su su kuma ba su sani ba ba za su ce wallahu a'lamu ba ba za su ce la adri ba kuma la adri nisful ilm yana cikin usul mazhabil malikiyya alkitab was sunna wal ijma wal qiyas wa kaza wa qawlu la adri fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi aka yi tambaye su abu ba za su ce musulmi ba ramu je mu binciko sai su yi ba da fatawa akan jahilci fadallu sai suka bata wa adallu suka batar da al'umma masu mara musu baya mabiyansu السؤال الآن ما مدى مطابقة هذا الحديث بعنوان الباب اجتناب الرأي والقياس أين محل الشاهد في هذا الحديث أه؟ أه؟ أه؟ فأفتوا بغير علم اجتناب الرأي والقياس أين يدخل من هذا الباب أفتوا بغير علم أليس كذلك هو هذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا اتخذ الناس رؤوسا جهالا يسله محل شاهد لعنوان الباب لم يؤيدك احد طيب فضلوا وعضلوا هل له مدخل في هذا العنوان فسئلوا فافتوا بغير علم معناه إذا أفتى العالم إذا أفتى العالم بغير علم معناه اتبع الرأي هذا محل الشاهد شي كده an gama da wannan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ki in mutum ya mutu ana ɗauko wanda ya dace ne ba wai ɗansa ba ko kaninsa ko wansa ko ɗan gida sai a ɗauko wanda ya dace sai a bashi wannan abin alaisa ka zalika to amma yanzu al'amarin ba ana yi ne kan addini ba ana yi shi ne kan mulki kan son duniya tun da ya mutu a kan me za a ɗauko na zuwa ɗora shi kan kujerar shi ya ta ɗebe kuɗin duk abin da aka kawo ya koma wurinsu tun sa a ɗauko ɗan gidan ko jikan gidan ko menene a ɗora shi ko bida bai cancanta ba shi da ilimi saboda abin da ake yi dama duniya aka nufa ba lafira aka nufa an fahimta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي من أفتي بفتيا غير ثبت duk wanda aka bashi fatawa da babu hujja gairar sabat asabat hujja tabbatacciyar hujja duk wanda aka bashi fatawa ba akan hujja ba ku ya amince da kai yaje aiki da shi fa inna ma ismuhu ala man aftahu ai laifin na kan wanda ya bashi fatawa saboda shi yayi abinda aka ce yi fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna sai gare su duka aka ce ai wannan sune malamai ba tare da la'akarin cewa shin cewa sune malaman hakan sune malaman ne ko ko a'a sura ne kawai sai ga wannan aka ce sune malaman sune komai na ilimi su ake kira suke magana sune magana kan addini sai je tambaye shi sai ya faɗa masa ya bashi fatawa akan kuskure ko akan karya ko akan jahilci ko akan yaudara yaje yana yana ibada da wannan duk laifin da ke ciki wanda ya bashi fatawar shi Allah zai dora mu laifin aina mahallu ma madamu tabaqatu hadha alhadith ma madamu tabaqati hadha alhadith bi unwan albab ijtinabu ar-ra'y wal qiyas man uftiya bi futya ghayra thabatin thabat biduna hujja ma huwa mahallu shahid طيب فإنما اسمه على من أفتاه هل له دخل في العنوان لا دخل له لماذا ميزيحنا ميعنا فإنما إثمه على من أفتاه توتمي تو يا أهي سي أي بياني
shi dama bukata yake da sani ne daidai kuma je ya tambaya shi wancan bai sani ba maimakon ya ce bai sani ba sai ba shi fatawa akan wannan abin da ya tambaya a bisa kuskure shi ne man ufti bi fatiya ghaira tabati juz'u thani min al-hadith fa inna ma ithmuhu ala man aftahu hal lahu alaka bi unwan al-bab na'am ma alaqatuhu bi unwan al-bab eh ma'ana duk wanda ya bi ra'ayi ko kiyasi ya ɗora mutane kan kuskure ya zai ɗauki laifinsu ya yi zunubi kenan ba lada zai samu ba ya yi daidai ko bai daidai ba قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثني رشدين ابن سعيد ابن سعد وجعفر بن عون عن ابن عنعم هو الإفريقي أنا عبد الرحمن بن رافع هو عبد الرحمن بن أنعم ابن أنعم الإفريقي wani babban malami ne sai aka samu sabani wajen malamai waɗanda ba san shi ba sai suka ce da'ifi ne isa duk sanadin in ya zo akwai ibn al'umin arfiriki shi a ce da'ifi ne to ya aka samu abul arab wani babban malami ne shi malamin maghrib ne maghrib ne shi ya san abdurrahman ibn al'umin arfiriki sai ce su waɗanda suke mai hukuncin da'ifi dinin ba san shi ba ne su sun san shi suka ce ba da'ifi ba ne an fahimta to sanadiyan shi kaga an za'afa wannan hadisi anan ko an abdurrahman ibn rafi' an abdullah ibn amr qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ilm thalathatu al-ta'rif ilimi da zai amfanar da mutane duniya da lahira abu uku ne fama wara'a zalika fa huwa fadlun abin da ya wannan ci wannan ƙari ba wai asali ba ne na farko ayatun muhkama aya wacce take muhkama wacce take ba ta karban ma'ana biyu aw sunnatun qa'ima ko sunna tabbatacciya tsayyar sunna aw faridatun adila ko kuwa farilla mai adila ko ilimin fara'id miras ko kuwa duk ibadar da take tabbatacciya kan salati wa sawmi wal hajji an gama ma'ana wannan hadisi akwai shakka a cikin ma'ana wannan hadisin amma saboda malaman hadisi suna tace sanadi ne da matani sai suka ce haza hadisun da'if saboda akwai abdurrahman ibn anum al-ifriki in ka karanta kitab abul arab za ga ya kawo shi ya warware shi sosai sosai wanke shi tabbatar da cewa amintaccen mutum ne ma ba za mu taba fitowa da hadisi bin ulwan al-bab العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل وأن كارمي باشد علاقة مغنى آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاجلة ما مدى مطابقة هذا الحديث ما مدى مطابقة هذا الحديث بعنوان الباب اجتناب الرأي والقياس أين محل الشاهد من هذا الحديث لعنوان الباب معنى ما سوى آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة فهو رأي أو قياس أليس كذلك؟ قال حدثنا الحسن بن حماد سجادا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيد منذ الله يأيكين إلى اليمن قال سيتي لا تقضين ولا تفصلن kada ka yi hukunci karka warware wata rigima illa bi ma ta'lamu sai dai da abin da ka sani ba kokonto ba shakka a ciki wa in ashkala alaika amrun in wani al'amari ya shige ma duhu faqif hatta tubayyinuhu ka dakata har sai ka samu tabbashin al'amarin aw taktubu ilayya fihi ko ka rubuto mini na nuna maka abin da za a yi wannan magana akwai kura a cikin wannan maganar amma suka ce hadisi ne maudu'i saboda sanadin aina mahallu shahid من هذا الحديث لعنوان الباب illa bima ta'lamu لا بالرأي ولا بالقياس أليس كذلك قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa lam yazal amru bani isra'ila mu'tadilan al'amarin bani isra'il bai gushe ba yana tafiya daidai wa daida hatta na sha'afihim almuwalladuna har sai da aka samu shigogo a cikinsu abna usabayal umar ‘ya'yan ribatattun yaki waɗanda suke iyayensu bayi ne aka ribato su cikin yaki ba laraba ban daga yaki da suka zo suka girma ba su da wani ba sa jin shakka kowa ba sa jin kunya kowa ba su da asali faƙalu bin ra'ayi sai suka faɗi abubuwansu da ra'ayi fadallu wa adallu sai suka ɓata suka ɓatar wannan mahallu shahidu wadih ne ko an ra'ayi ko haza hadisun da'if suna cewa da'ifi ne saboda sanadin amma in ka kaluwa mufradatun hadisi ba abin da zaka faɗa a ciki ko babul imani babun fil imani babin da yazo na bayanin menene imani قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي الايمان بضع وستون او او سبعون بابا yace imani kofofi ne sama da saba'in adnaha imatatul adha anit tariq mafi kankantar sa shine kana tafiya akan hanya kaga abin da zai cutar da bayan Allah ka dauka kayar yana cikin mai imani wa arfa'uha qawlu la ilaha illa Allah mafi kololuwan imani ko shine kace la ilaha illa Allah wal haya'u shu'batun min al imani jin kunya tafarki ne cikin tafarkokin imani jin kunya mara alhaya kunya isa in ana son a karya al'umma a raba su da ubangiji su sai a shigo musu da abubuwan da za su shagalantar da su su raba su da kunya ba sa jin kunya ba sa jin menene da menene to duk wanda ba ya jin kunya dama manzo Allah ce wa min min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shita duk wanda ba shi da kunya zai iya yin abin da ya ga dama ba abin da ya masa zafi amma inda kunya kuwa ba ba nisa masu da suke tashi daga unguwanni daga gidaje daga suna koma bariki sai al'amari yana lalacewa eh kowace unguwa shekaru da suka da suka jima an san manyan mutane da sun kalle ka kai ma baka so baka son ka ga sun ganga kana wasanni ko taba ko zaka wasan bal ko zaka mai da menene a'a sai dai ka koye ka zagaya bayan gida ka to sai al'amari yanzu ya zama ci kenan kowa ba kowa zai abin da ya ga dama to kuma al'umma sai ta shiga cikin halin da take ci kowa ya sani ai ko ilimin ba yanzu ba ya fassaruwa yadda ya kamata amma kuma ai ba a hana rasa ba za a rasa yin abin da za a dace ba ko waye isa ya fito ya faɗi komai fili eh akwai wanda isa babu sai dai a hankali sai dai a hankali saboda mutane sun yi nisa a cin abin da suke so kana magana sai ce da shi kake wannan ce da shi kake wannan ce da shi kake amma yan siyasa za su fito cikin قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا ما يحتاج إلى لأن محل الشاهد واضح أليس كذلك قال قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي وانا متين ينا أيما دم أوانسا ينا ساوة تاما دم أوانسا كي كافة يجي كنيا يزبا لوكا جنجي كنيا بني يوي كنيا يكي جيوي سيما الله تي آآك كاليش فقال إن الحياء شعبة من الإيمان أي كنيا ركي غني إن ينا تكين هايوي تفرقي إيمان محل الشاهد واضح أليس كذلك قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن العامش وهول السند قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زق الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر duk wanda ke da girman kai ko da kwatankwacin ƙurar taga ko kuwa jan kiyashi ba haushe menene abu mafi kankanta a wajen shi eh? eh? zarra yake fada? komayya ƙurar taga ba kasan ƙurar taga? akwai abin da ya kaita kankanta? eh shi ne ƙurar taga ke da ko komayya ƙwayar komayya ake ko? duk wanda ke da girman kai komin kankantarsa ba zai shiga aljanna ba ko? ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان haka kuma duk wanda yake da imani komen kankantar imanin ba zai shiga wuta ba wai ba zai dawwama a cikin wuta ba alaysa kadhalik ayna mahallu shahid min alhadith min imani qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana abd arrazzaq qala anba'ana ma'mar an zaid bin aslama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadi wannan hadisi wanda duk ke da girman kai komen kankantarsa ba zai shiga aljanna ba shi sahabbai suka kalli suka kowa ya tunani a ni tabi'ata ina son riga mai kyau ina son takalmi mai kyau ni kan tara jama'a wuce abinci to yana cikin duk wannan hadisin yana da karfi sosai shi sai ya rasulullah mutum yana son takalmin sa ya kyau sai ce inna allaha jamilu yuhibbul jamal je ka sa takalmi mai kyau ya ya rasulullah mutum yana son kaza ya rasulullah ina tara jama'a mu ci abinci manzo Allah ce duk ba su cikin girman kai sai suka ce ya manzo Allah me ya girman kai sai ce kin gaskiya da rena mutane kin gaskiya da rena mutane shine girman kai an zaid bin aslama an ata bin yasar an abi sa'id al-khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayannan duk suna nuna bayanin falalar imani kenan darajar da ke cikin imani eh ba arena da duk wani aiki na imani ba arenawa da shi duk wani aiki na imani komai kankanta su ba arenawa da shi alaysa kadhalik malam wannan aka ce ko da kwayar komayya na girma kai ba zai shiga malam kai bayanin cewa ba zai dawo mutum
ba zai dawo mace cikin aljanna ko in ya shiga zai fita a cikin wuta cewa cikin eh eh ba zai dawwama ba a cikin wuta wanda yake da saboda an samu mutane suna da za su shiga wuta duk wanda ya shiga wuta sanadiyan kafirci ba zai fita ba har abada duk wanda ya shiga wuta sanadiyan sabon Allah gwargwadon abin da ya yi in Allah bai gada ma ya gafarta masa ba zai fita daga baya shiga usatul mumini na kenan naru usatul mumini na haka ake fara shi ne mai kuma shi ne a nake magana shi wannan ba ba a kawai zai shiga wuta a ce eh
zarra na girman kai amma ai magana إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا إن الله يسير المؤمنين قبر وتا جعلنا الله منهم وأمنوا سك أمنت تولوكة هنكل يا كونتا أما كافين أشقاء الجنة إنن daga tashi daga kafa daga busa kaho daga farkawa daga kabari daga fitowa daga karban takarda daga tsallake sirati daga mizani daga duk kowa a firgice ke ba wanda ke da tabbas sai an kai wani wuri da ɗaya aka ce faman zuhuziha anin nari wa udkhilal janna faqad faza to ana shiga cikin aljanna shikenan an amince daga zancen wuta babu to yanzu ba bara mu zo wajen Allah madaukakin sarki mu nemi wata alfarmar amma lokacin da kai kanka baka san me kake ciki ba kaje kana neman ma wani فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمن لربه يتي kana da hakki akan mutum a duniya kana jayayya da shi hakkinsa wannan jayayya da kai bai fi tsanani ba da irin jayayya da muminai za su yi tsakaninsu da Allah bayan sun shiga wuta sun shiga aljanna sun aminta sun aminta me za su fada fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nar za su zo suna jayayya da Allah cikin suna fada ma Allah ɗan uwanmu an shigar da su wuta ya aka yaya za a yi kala ya kuluna suna cewa rabbana a ya rabbana ya ubangijinmu ikhwanuna kanu salluna ma'ana ɗan uwanmu sun kasance suna sallah tare da mu waya sumuna ma'ana suna azumi tare da mu waya hujjuna ma'ana suna haji tare da mu fa'ad khaltahumun nara kuma ka shigar da su wuta ya Allah tare muke sallah tare muke azumi tare muke zuwa haji tare muke zuwa kaza tare to kuma aka shigar da su wuta ya Allah yaushe mutum zai faɗi wannan bayan shi ya ga ya kai labari ya tsira in ba haka ba da aka taso kamari ka nemi wannan mana ka gani kafin a sallaki sirati kam lokacin ba da littafi kamar kowa ta kansa yake don na aisha da tambayi manzo Allah ya ce wace guda uku ka a nemi kowa ta kansa yake ba wanda ya san waye ke kusa da shi lokacin da za yi kaza lokacin da za yi kaza lokacin da za yi kaza an fahimta ya ce ya Allah madaukin sarki yan uwanmu ne muna duniya tare muke sallah muna azumi na hajji ka shigar da su wuta fa yaqulu sai Allah ce izhabu fa akhriju man araftum minhum ku je ku fitar da wanda kuka sani a cikin ku a cikin su an ba ku wannan ceto an ba ku wannan alfarman fayatunahum sai su zo musu fayarifunahum bisuwarihim sai su san su da siffar su ta inda ta mutunci musulunci duk musulmi gabobin da ke alwala wuta ba ta ci ranar lafiya da su za a gani aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa ana kora su kaman barin dabbobi yace da ya ga burul muhajjalina gabobin alwala da su manzo Allah zai gane ce ai al'umma ta ce al'umma ta ce sai a ce eh al'umma ka ce amma ai baka san me suka kirkiro bayan to wayannan da sun je cikin wuta sai su ga da sun sai to sai a ce ku je ku fitar da su yaya za a yi ka fitar da mutum cikin wuta kai baka ji zafi bai kone ka ba zai yi a duniya lissafin duniya ba zai yi ba amma wancan lissafi ne na lahira abinda Allah ya ga dama shi yake yi in Allah ya ga dama sai ce ma wuta duk waɗanda kike kona ki kona waɗanda da na turo su baki isa ki kona su ba sai a cire mata kona in sun ga in Allah ya ga dama sai a yi musu talabijin suna kallo suna cikin aljam suna kallo wani da wani da wani sai su yi waya a cire wani a duniya ba ga shi ai ba in Allah ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama yi yake wuta na kuna ba ta iya kuna da da karfin kanta Allah ne sa mata wannan sifa ta kuna ran da Allah ya cire shi kenan wa qul ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ba ga bane ba eh Allah da sifi filin wali akuzu bisahili akuzu sai ce in kika ji tsoron ɗanki kara jefa shi cikin ruwa to a lokacin da aka jefa sai Allah ce ma teku wannan ɗan kada a canye shi a fitar da shi ya fita lafiya ina raduhu ilaiki za mu dawo maki da shi ba danke ba yana da muhimmanci a wajen akwai aikin da za mu sashi wa ja'iluhu minal mursalin an tafi fil yamin ṣe ṣe mi falwil ƙil yamma bi sahili a kudu a duhu liwa a duhu lau wa alkaitu alaika mahabbatan min shi la ta hafi wala ta hazani in kin ji tsoron karfi wani kan jefa shi ruwa inna cikin teku ba ruwa ba inna ra duhu ilaiki wannan kuma ba wai don mu da a'a mu kanmu yana da muhimmanci wajen mu zamu akwai ai- aikin da zamu saka shi shi sa ba zai taba yiwuwa mun ka kwaddara za mu saka shi wannan kuma ruwa ya ce ruwa ya ce shi ko wuta ta ce shi ba zai taba yiwuwa ba ko da ba dan ke ba shi kansa inna ra wa ja'iluhu minal mursalin teku bai isa ya ci wannan ɗa ba jinjiri da aka jefa shi da aka haife shi ji aka jefa shi teku bai isa ya ci shi ba Allah ya kiya falyulqihi al-yammu bis-sahil sai Allah ya aika umurninsa teku din nan ya jefa shi bakin ganga kada ya kashe shi ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai su je su gansu da sifofin alwala la ta'kulu an-nar la ta'kulu an-nar suwarahu wuta ba ta cin gabobin da ake alwala wannan alwala da kare na da ita فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه أقوى وندى وتاتاتيش حتى كي ربني كورنت ومنهم من أخذته إلى كعبيه أقوى وندى تاتيش حرزوا إيه إذا سو فيخرج فيخرجونهم سيسو بتدسو فيقولون سيسو بتدسو سيسو ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ya ubangiji mun fitar da waɗanda ka babu izini ka ce mu fitar kuma ya kulu akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin min al-imani hadha mahallu shari ku je cikin wuta duk wanda ke da imani ko da nauyin gram ne na dirhami ne ku cire shi dinari ne ku cire shi thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinari haka kuma wanda ke da imani rabin haka ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل haka kuma ku je ku duba cikin wuta din nan wanda ke da imani koda kwatankwacin kwayar komayya ne ku fitar da shi qala abu sa'idin faman lam yusaddiq hadha duk wanda ba zai ba zai gaskata wannan magana ba fal yaqra ya karanta inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin tabbas Allah baya zalunta komin kankanta abu wa in taku hasanatan yudha'ifha in kai aikin alkhairi sai Allah ya rubanya maka wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya kara maka abin da kai sannan kuma ya baka kyauta daga gare shi mahallu shahid واضح لا يحتاج الى النقاش اليس كذلك قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة mun kasance muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna matasa majje mun fara kawo karfi fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-qur'ana sai muka koyi imani kafin mu karanta alkur'ani thumma ta'allamna alqur'ana sa'annan muka koyi ilimin alqur'ani fastazna bihi imana sai muka kara samun imani aina mahallu shahidi fata'allamna al-imana qabla an nata'allama alqur'an aina mahallu aina mahallu shahid ha تعلمنا الإيمان لا يدل على محل الشاهد مشاهد تماما قبل أن نتعلم القرآن قبل أن نتعلم القرآن تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم بعد ذلك تعلمنا القرآن فازددنا به الكناية بماذا الكناية ترجو إلى ماذا به بالقرآن إيمانا محل الشاهد كده ma'ana wai suna matasa yara kanana sun fara cin karfi sun fara kawo karfi shine hasawura kenan sun fara kawo karfi sai suka koyi imani sannan suka koyi alkur'ani an ji maganar da muke faɗa ko kafin ka karanta sunnan kafin karanta tarihi manzo Allah zai ka girma ai nisa cikin abin da ake ci to su tun suna kanana suke koyon abubuwa na imani shine rigakafi to in ka zo za ka karanta alkur'ani shaitan ba zai zo yana sama shubha ba an ce kaza ai duk abin da ka nema zaka same shi kan alqur'ani yudillu bihi man yasha kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudillu bihi yudillu bihi ad-damir yarju ila madha bil qur'an yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiq shi yasa in ka ce zaka shiga da matsalar ka cikin alqur'ani ka nemi hujja zaka samu ko da hujja wahamiyya ko shaytaniyya eh ba haka bane ba ma za ta kulu fi isa bin maryam qala huwa abdullahi wa ruhun minhu qala idan yakfina hadha kaga sun yi aka ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ay marji'ul kitab wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله in kana son fitina za ka samu abinda zai marawa baya cin alkurani kafata kenan Allah ya kiyaye yasa yara kan me zamu da me zamu yara me ake fara musu da shi imani akwai ya musu imani daga gida ya zama musu rigakafi ya zama musu rigakafi ya shiga jijiyarsu ya cika zuciyarsu suna jin kunya suna kaza kaza suna kaza kaza duk da haka ake nuna ma yara kana tafiya kaga tsoho ka kauce kaga babba ka girmama shi kaga tsoho baya wuce ka masandan shi ka tsallakar da shi kaga ya kaza kaya karba in kai kaza kaza kaza kaza duk ba tarbiya bane ake ma yara ba ba tarbiya bace ba to wannan tarbiya ita ta daure duk waɗanda ka sani wannan lokacin shedan ya kasa tafiya da shi to sai tafiya ta zo ta yi tafiya sai rayuwar ta zo ta zama ma kowa matsala kowa fama yake ya kwaci kansa fa yanzu ba ka bane ba ta قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin da'ifi ne sinfani min hadhihi al-umma laysa lahumu fil islam nasib wa'ansu kungiya guda biyu a cikin al'umma ba su da rabo a cikin musulunci al-murji'a wal qadariyya al-murji'a hum firqatun dallatun min firaqil muslimina يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة مرجع wai la yadurru ma al-imani ma siya in dai kai imani duk sabon Allah da kai ba zai taba imani ka ma'ana sun raba imani da ayyuka kenan na musulunci haka kuma la yanfu ma al-kufri amal imani ita'a la yanfu ma al-kufri ta'a inda suka bata ke akharu al'amal ala al-iman ma'ana da imanin ka da imanin sayyidina Abubakar duk ɗaya ne al-iman la yazidu wa la yanqus imanin wanda ke sallah biyar yayi nafil fili yayi kaza kaza duk ɗaya ne su wajen su wannan ayyuka na ibada ba su da alaka da imani ai sun bata kenan ko wal qadariyya qadariyya kuma su su kuma matsalar su kenan humul ladina takallamu fil qadar su suka yi magana a cikin qadar wa nafahu wa qalu inna allaha la ya'lamu bil hawadis hatta takuna suka ce Allah bai kaddara komai ba Allah bai san abubuwan da za su faru ba sai yadda suka faru Allah ya san su فنفوا علم الله تعالى بالجزئيات أو بالكليات قبل حدوثها من يمن يدوان من يمن يعلم الله بيسنس وسيس faru. wasu ƙananan abubuwa kuma Allah bai san su ba Allah ya kiyaye ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira sai aka ce wannan hadisin da'ifi ne qala haddathana muhammad ali ibn muhammad qala haddathana waki'un an kahmas ibn al-hasan ana abdullah ibn burayda an yahya ibn ya'mura an ibn umara an umara qala kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh tilkal umsiyat ma aktharu barakatiha mun kasance muna zaune wajen manzon Allah mun kasance muna tafiya da manzon Allah mun kasance muna sallah da manzon Allah eh waɗannan al'umma ce Allah ya ɗaukaka su ya sa musu albarka eh faja'a rajulun shadidu bayad thiyabi sai ga wani mutum ya zo mai farar tufa shadidu sawadi sharin ra'as gashi kuma gashi baki la yura alai atharu safari ba alaman matafi tare da shi wa la ya'rifuhu minna ahad kuma ba wanda ya san shi a cikin mu in ba wanda ya san shi a cikin mu to matafiyi ne in kuma matafiyi ne to ya kamata a ga alaman tafiya da lokacin da tafiya duk ba ko in ya sauko gari rigarsa ya take kura duk hanyar mota kura ce da ita daidai daga tashi daga giza zuwa kura duk inda ka taho da an ganka an gaba ko tufaka za ta zai za ta yi mai za ta dau kura to wannan gashi babu alamar kura to ba bako bane in ko ba bako bane to mun san shi kuma ba wanda ya san shi al'amari ya rikice musu kenan qala yace fajalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidhayhi ay fakhidhay nafsihi ثم قال يا محمد ba wanda zai faɗi wannan in dan mutum madina ne wanda yake an san shi ya muhammad a ba za su yi faɗa ba sai a duk mai kare shiga musu duhu mal islam menene musulunci qala shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakat wa sawmi ramadan wa hajjul baiti wa sune musulunci hukunai guda nawa guda biyar kala sai ce sadabta ka faɗi gaskiya ka yi gaskiya sai kuma ya ƙara shigar da su duhu ya zo ba alama bako ne kuma ba wanda ya san shi kuma ya ce ya muhammad kai sai haka ya muhammad ba ya rasulallah ya rabi Allah ya muhammad ai ba mai faɗin haka sai mutum mai kawai sa'annan da ya tambaya aka faɗa masa ya ce haka al'amarin yake a sai ne fa'ajibna minhu sai muka yi mamaki yas'aluhu wa yusaddiqu kana tambaya kuma an fada ka ce haka al'amari yake to dama ka sani ke thumma qala ya muhammad man imanu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi fa'ata bi hadhihi al-arkan as-sitt rukunai guda shida sune imani rukunai guda biyar sune me musulunci qala sadaqta yace kafiri gaskiya haka al'amari yake fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka yi mamaki yana tambaya kuma yana gaskatawa thumma qala ya muhammad man ihsan muhammad muhammad ba ya rasulullah ba ya nabi Allah a cikin ƙwariyar madina ba wanda zai iya faɗi wannan magana sai dai wanda ya fito daga ƙauye idan wasu buka da ƙauye ya muhammad asarju alaina ya muhammad asarju alaina su ne suke faɗar wannan in kuma mutumin ƙauye ne to ya lalle da mun ga alamar ƙauyaci tare da shi tufarsa ba alama kuma ba san shi ba kuma ga abin da zai na ta yi man isa kala an ta'budallaha ka annaka tarahu فإنك إن لم إلا تراه فإنه يراك قال يا محمد ما الإحسان منين الإحسان كوتتاوى يجي أنت عبد الله كبوتتاوى الله مدوكي سركي كأنك تراه كمن كان غنيش saboda in kai baka ganin shi ai shi na ganin ka in kai baka ganin shi ai shi na ganin ka ko ma'ana shugaban kasar ku ko sarkin garin ku ya sa ka aiki na zaune na kallon ka ka zo ma za mu sa ka aiki ko za mu baka abin da kaza a ranar in akwatin ma duk warkakku ne ba sabo sai an je an nemo mai ko a sau ko a aro a zo a saka kuma ka zo sarki na kallon ka ko shugaban kasar ko yana kallon ka ga aiki da na sa ka ko labin da wannan abin ya za ka yi duk iya kokarin ka sai ka yi yadda ba za a ga kuskuren ka ba to in za ka yi aikin ibada in za ka yi musulunci za ka yi imani in za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka za ka yi hajji za ka yi ka yi shi kamar gashi don kana kallon allah don in kai baka kallon shi yana kallon ka haka ayyuka na imani shine ma na ihsani ihsani shine hanyar da za ka aiwatar da waɗannan rukunai guda goma sha ɗaya ka samu karbuwa wajen allah shine ma na ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu wa illa ta kuntarahu fa innahu yaraka ai ba lalle bane kai ka ganshi ba ai shi yana ganin ka ai in kai ba ka ganin shi baya ganin ka qala famata sa'a sai ce to yaushe ne tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba a'a to manzo Allah ya jiyo kanshin wani abu kenan mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya in bai fi wanda ya tambayan sani ba ai to wane ne qala fama amaratuha yace to me in baka san tashin alkiyama menene alamomin tashin alkiyama ma'ana da farko zuwa shi manzo Allah ya san kowa ne ko bai sani ba in ka ci eh eh a zahiri a bajin a a eh manzo Allah ya san waye sahabbai ne ba su gane ba mecece hujjarka akan haka a kace karshe in ka aka kai karshe za mu yi ijima'i ba sabani ai an kai karshe kenan an kai karshe kenan mal islam mal iman mal ihsan duk ba ala ba abin da ke nuna cewa an san wane ne sai da ce da ya ce sadakta eh ya san shi yasa bai ce kai waye ba a wannan ba laisa nassan alama ta kulu da hanyar dukkan su magana da ce mai ya tambaye shi ce mai gaskiya ne da sa da bai da wannan da kan haka ya tambaye a a a ba za Allah ba zai fada ba ba haushe ba ne ba ba haushe balarabci wai larabci ake ba hausa ba eh eh eh ga laraba sun fito ya muhammad akhruju alaina ya innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum yasa tambayan ba ta nuna haka sunan baya nuna haka tunda wani yazo ya ci masa ya ya ci kuikuye shi haka to amma wannan gaba man mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il shi kenan me to قال فما أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها قال وكيع بما يعني تلد العجم العرب يا أم باي سوسنا فأنا أجي أياكي أكامو سباي wanda suka kamo su din nan sai su mai da su kwarkwara sai su ɗauki ciki su haihu in sun haihu ƴaƴan da suka haifa su matan baye ne ƴaƴan da suka haifa ƴaƴa ne saboda za su bi ubansu ne to ga baiwa ta haifi ɗaki to shi malamai suka fada da har suka jawo wannan ma'anar suka shigar da ita rayuwar da halin rayuwar da ake ciki yanzu ƴaƴa sun tashi sun fi karfin iyayensu ba haka bane ba wata ta haife ta ƴar kauye ce ta da ita ake ta fama fama suka suka ta da ta je ta yi boko ta ita ta fi karfin uwarta ta ma wa isin ce gidan ke tashi ke wake wake ko ke shara tana kwance ne tana karanta jarida kafin albarka ya fita jikinta ya kare ba za ta yi mai iyayen ta wa an tara al-hufata al-urata al-allata ri'a ash-shayi kaga waɗanda suke da talakawa ne ba tufa ba takalmi talakawa masu makiyaya ba su da ba 'yan kasuwa ba ne ba manyan ba kaza kaza kaza ba ne ya tattawaru na filbuniya zo suna gasa suna tsere a wannan ya gina hawa biyu wannan ya gina uku wannan sai inda ka kai ka gina ka kai wani kuma ya je ɗauku sabon sa ana gasa a cikin rayuwar duniya kana kuma kana falaqiyanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da salatin fa qala sai manzo Allah ya hadu da ni bayan kwana uku sai ce atadiri manin rajul umar ka san wane ne mutumin nan ka san wane ne mutumin nan qultu allahu wa rasuluhu a'lam qala dhaka jibrilu atakum yuallimukum ma'alima dinikum ana jibrilu ne zo muku ya zo muku dan yi sanar da ku addinin ku ashe tun zuwa shi manzo Allah ya san shi ko bai san shi ba ko sai bayan haka aka yi aka yi masa wahayi jibril ne eh sai bayan haka aka yi masa wahayi cewa jibril ne don sai bayan kwana uku fa yace ba sayyidina Umar jibril ne me yasa radnan bai faɗa musu ba ya ba su haɗu ba suna zaune aka yi abu aka suna zaune aka yi abu sai bayan kwana uku manzo Allah ya tambayi sai na Umar ka san wane ne mutumin nan kuwa Jibril ne zai sanar da ku addinin yanzu aka yi manzo Allah wahayi ya san Jibril ne ko ko tun kafin Jibril ya zo manzo Allah ya sani an sanar da manzo Allah ko tun kafin ya zo ai manzo Allah wahayi ya sani shi yasa manzo Allah ba abin da ya masa zabe girgiza manzo Allah ya ji ga sama ba ya dawo ba abin da ya girgiza shi ko sai da aka kai tsakiyar maganar mal mas'ul an hadi a alama min as-sa'il ko sai da aka gaba baki daya tumu aka yi manzo Allah wahayi cewa Jibril ne mai ko duk abin da zaka fara ka tabbatar da kana da hujja akan haka ne ce ji hujja ai ba mala'ika jibrilu ya zo ba fa mutum mai farin tufa mai bakin gashi mala'ika jibrilu ne ba mala'ika jibrilu ba ya zo da sifa mala'ikiya ba ce ya zo da sifan mutum mafi yawanci kuma yana zuwa ne da sifan zai tufi da sa'ibul kalim la yura da asaru safar daga nan a eh daga nan aka fara sani ko ko aka fara shakka eh ina da kafin wannan sannan kuma a cikin jama'a da take gurin ba wanda ya san shi sannan kuma ba wa alamun cewa mutum ne daga nan za ka dukkan su ba wanda ya san shi to matafiyi ne kuma dukkan su ba wanda ya san shi da alamar matafiyi to akwai ayat tambaya kenan ko eh in ya zama da su kan sun shakka la yura alai asal sabar wa la yarzu min ahad sun fara shakka kenan to manzo Allah ya san shi manzo Allah ya san shi kuma yanayin yanda ya dinga tambayar Allah maka manzo Allah ya san قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة lokaci ya yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم